وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أشرين بهذا رمضان زام دورا كأن مكتسيا a tafsirinmu na alkurani mai girma a wannan gari na kumo akwai local government jihar gombe nigeria wanda shi ne ya dace da 25 ga watan march shekara ta 2025 wancan kuma shekara ta 1446 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina insha Allah ta'ala za mu dora a cikin suratu lukman wanda jiya muna da kwantayin aya guda ɗaya da ba mu karanta ba ita ce aya ta bakwai insha Allah araman sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
idan za ku iya tunawa jiya mun kawo maganganun malamai dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillah duka dai abin da ya rinjaye cewa malamai suna magana akan kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake al-zina wal mazamir kayan kiɗa da yada kiɗa da wake-wake da raye-raye shine man yashtari lahwal hadis ibnu mas'ud ya ranta yace wallahi abinda Allah yake nufi kenan da lahwal hadis to sai Allah ya ci gaba da bayani me irin wannan dabi'a me wannan hali wanda ya fifita jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe har ma yake sanya kuɗaɗensa liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilm Allah ya ce sukan yi haka su toshe hanyar Allah ba tare da ma sun sani ba Allah ma'ana ba tare da sun sani cewa haka ɗin barna ce ko ta'adi ne ba to amma daga baya yake bayyana gare su sai dai mai rabo a cikin setu ya gyara wanda ba da rabo kuma ya ci gaba har ma Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla idan aka karanta masa ayoyinmu walla sai ya juya baya mustakbiran yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar ma bai ji ayoyin ba ka annafi udnaihi waqran kai ka ce a cikin kunnuwansa akwai wani nauyi ko wani abu da aka toshe shine waqran fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba mai radadi يوم القيامة رانا تاشا القيامة يؤلمه كما تعلم بسماء كتاب الله وآياته ذي شارع من أذابا رانا تاشا القيامة كما يدى بايا صم يجي آيوين الله yana jin raɗaɗi in aka kunna ayoyin Allah ko bayanin ayoyin Allah ko tafsirin ayoyin Allah kamar yadda a duniya ya tsani ya ji ayoyin Allah to kuma a lahira za a yi ta yi masa azabar da ya tsana baya su wannan mutumi da ya fuskanci wasa da wargi da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ɗabi'arsa idza tuliyat alaihi ayatul qur'aniyya idan aka karanta masa ayoyi na alkur'ani sai ya juya baya walla wa a'rada ya juya baya ya kauce ya kauda fiska wa adbara wa tasamama wa ma bihi min samam ya mai da kansa kurma ko ya mai da kansa wanda baya ji alhali kuma fa yana ji amma sai ya mai da kansa kamar baya ji duka saboda kiyayya da ayoyin Allah kiyayya da alkur'ani ka annahu ma sami'aha kai ka ce bai ma ji ayoyin ba sai nuna duk abin da aka faɗa baya ji saboda ya ta'azza bi sama'iha ibn kasir yace yana cutuwa idan ya ji ayoyin Allah baya jin daɗi baya iya amfanuwa da ayoyin Allah ba yi da alaka da ayoyin Allah qur'ani ba sha'anin sa bane to Allah ya gyara da mu Allah ya fahimtar da mu to sai Allah ya ce mu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم na'am خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها haka فأنبتنا فيها من كل زوج كريم wannan aya kuma Allah yana bayani ne akan makomar masu imani da Allah masu aiki na kwarai masu son alkur'ani wanda suke karanta shi kuma suna sauraron sa shine ma'alul abrari min as-su'ada fi dar al-akhirah sa'idai yan aljanna yan albarka a gidan lahira wanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalina suka gaskata manzannin Allah wa amilu al-a'mal as-saliha al-mutabi'a li shari'atillah suka aikata ayyuka masu kyau waɗanda ayyuka ne waɗanda suke bin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce innal ladina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah suka aikata aiki na ƙwarai lahum jannatun na'im suna da aljanna ta na'im abinda ake nufi ya tana'amuna fiha bi anwa'il maladhi wal masalli min al ma'akil wal masharib Allah ya ba su aljanna ya musu alƙawarin aljanna kafin su shiga za su rinka morewa da jin daɗi da nau'i nau'i kala kala na kayan ɗanɗano da kayan jin daɗi da kayan faranta rai na ainihin wato abinci da abin sha wal malabisi wal masakini da suturu kala-kala da wuraren zama daban-daban wal marakibi wal nisa'i da ababen hawa da mata da kuma kayan more rayuwa da jin duk abin da zai kayatar da su ya shakatar da su samu shakatawa irin wanda ɗan adam bai taba ji ba duk wannan suna zaune a cikin aljanna da'iman fiha abada da'iman har abada la yaz'anuna wa la yabghuna anha hiwala ba sa tafiya kuma ba sa neman a canja musu na'am wannan aya tana nuna mana alƙawarin da Allah ya wa mutane akan gidan aljanna jama'a aqida ahlus sunna wal jama'a akwai aljanna tana nan wa iddat lil muttaqin an tanadar da ita tuntuni ga masu tsoron Allah Allah samu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana bayani a cikin hadisai masu yawa duk wani nau'in abinci da abin sha da sutura akwai a gidan aljanna fiha ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba abin da kunne bai taba jin wannan abun ba zuciyar dan adam bata taba raya akwai wannan abun ba a cikin aljanna Allah ya yi dukkan tanadi na jin daɗi da morewa da shakatawa da fantamawa wanda ɗan adam bai taɓa gani ba bai taɓa ci ya tabbata a hadisi duk abin da mutum yake so ɗan itace ƙwaya ɗaya Allah tabaraka ta'ala zai baka shi a gidan aljanna a jikinsa akwai nau'in ɗanɗano ɗanɗano sama da kala saba'in in ka juya shi nan wani ɗanɗanon ne in ka juya shi nan wani ɗanɗanon ne kala kala kala kala saba'in kamar mangoro sannan duk wani ɗan itace da kake sha'awa kana jin kana son sa kawai sai dai ka ga reshen ya gangaro kawai utufu ha daniya ‘ya'yan itace ƙutuf daga ƙaf abinda ake cira daniya a ƙasa-ƙasa suke ba a nesa suke ba ba a shan wahala akwai inabi a gidan aljanna manya-manyan inabi inabi ɗaya na gidan aljanna mutum dubu saba'in za su iya tarayya a kansa suna ce ƙwaya ɗaya ba ba su gane da shi ba akwai sutura a gidan aljanna wani ya tambayi annabi ya ce to ya za a yi da maganar sutura aljanna annabi ya ce ma eh akwai wata bishiya mai suna tuba kawai da ta buɗe ganyenta haka kawai duk suturar da kake so sai ka ɗauka jahiz a cikin wannan bishiyar tuba duk wani launi da ka sani na duniya ba abin da babu da haka surar irin launin da kake so kurin shi zai fito maka a gidan aljanna akwai mata kowane mutum ɗaya manzon Allah ya ce yana da matan hurul in guda saba'in da biyu a wata riwaya aka ce hurul in ɗin matan aljanna guda saba'in biyun kuma matansa ne na gidan duniya za a kawo masa za a gyara su za a ƙera su za a canja su su zama kyawawa fiye da da su ɗauki halitta mai kyau mai ban sha'awa saboda za su haɗu da matan hulul in manzo Allah ya ce a cikin aljanna akwai hulul in idan tana tsaye a ƙirjinta za a rubuta maka cewa ni ne masoyiyarka ina maka murna da Allah ya baka ni a gidan aljanna ana ba wa mutum ɗaya ƙarfin saduwa da mace ɗari kullum in yana sha'awa a gidan aljanna akwai dogayen gidaje benaye aka ce gidan mutum ɗaya za ka iya hango shi kamar yadda kake hango tauraro windonsa ya buɗe ƙasar gidan aljanna almiski ne da za'afarani ruwan gidan aljanna ba datti babu ƙazanta daga farkon ruwan har ƙarshe ana gano in allura ce ta faɗa ana gani a gidan aljanna akwai kogin nono koguna na nono koguna na giya ga mai sha'awa koguna na zuma anharu min ma'in min asalin musaffa min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin duka wannan akwai su gaba daya bishiya ɗaya ta gidan aljanna reshenta inuwa sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar a kan doki magujin doki lafiyayyen doki yana gudu ya shekarar ɗari biyar kafin ya ƙure inuwar reshen bishiyar aljanna guda ɗaya. Da haka da Allah ta baraka ta'ala ya ce, lahum jannatun na'im ɗin, lalle akwai na'im ɗin a cikin aljanna. Wani ya tambaya annabi ya ce, ya manzan Allah ya magana ‘ya'ya a gidan aljanna. sai aka ce ai ba wani haihuwa gidan aljanna sai ce to idan mutum yana so ba sai ya ce eh ai in ka nemi abu aljanna to za a baka kana jin kana so take matarka za ta ɗauki ciki da ɗaukan cikin da zaman da zaman cikin da jarirantakansa da girmansa da komai da komai put kawai sai dai fito kaga yaro saurayi matashi a gaban ka ba maganar jego a aljanna ba maganar jego ba ba tofe tofe ba kunun kanwa ba gawayi ba zuban nono da mama ba malan lafiya lafiya matan gidan aljanna kai samarin nan ba da ku nake ba ku rufe bakin ku ina magana ba kuma sauri yake ba kar wani ya sa mana baki ko diyar ku kenan da an fara magana mata sai ku fara tambara duka gaba ɗaya matan gidan aljanna ƴan mata ne wanda ya kuskura ya mutu bai aure ba an gama da shi Allah ya ce yace Allah yace uruban atraba li ashabil yamin ka san me ma'anar uruban atraba wato wasu ƴan mata ne masu bala'in soyayya da ƙauna masu ɗaiɗai wato daidaitattun shekaru gaba ɗaya shekaru su iri ɗaya kansu ɗaya kyawawa lafiyayyo wanzu Allah ya ce idan mata aljanna kana shiga ɗakinta sai ta fara maka waka nahnu na'imatu fala nab'asu nahnu al-khalidatu fala naz'an mu ne masu ni'ima mu ne masu albarka ba mu da damuwa a tattare da mu ne masu zaman gida ba ma fita ana gaya maka matanka na duniya ba garanti in talauci ya murkushe ka ta iya guduwa ba ta sauka ba ka nahnu radiyat mu ne yardaddu a gare ka ba ma fushi mata aljanna ba ta fushi mata aljanna ba ta tsaki mata aljanna ba ta datti ba tsuguno a aljanna ba bayan daki a aljanna ba tofar da yawo ba kaki ba atishawa kacau ba a yi a gidan aljanna lafiya lau duk wani abu da ka sani na morewa da jin daɗi mal akwai shi a gidan aljanna me ya saura a buga aiki kawai Allah ya ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihu hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un wani yace ya rasulullah yanzu a aljanna akwai saduwa da jima'i annabi ya ce kwarai kuwa da'aman da'aman abin da yake nufi saduwa kai saduwa kan saduwa ba yace sai dai babu maniyi a cikin dan adam a aljanna ba maniyi me yasa ba maniyi maniyi idan ya fita daga jikin mutum lokacin da yake jima'i yana fitar da maniyi yaqta'u laddatul jima' dan danan jima'in da dadin jima'in ai ya kare daga fitar da maniyi to aljanna kuma ba a so wani jin dadi da kake iya kare sannan babu tsoho a gidan aljanna Allah ba ku hakuri dattawa tsofaffi masu barkuwa duk samari ne matasa gaba daya ko tsoho ne sai an dada kera shi saurayi kanmu gaba daya daya ko ba ka ba duk dukkanmu daya a ciki ko duk matasa ne insha Allah ta'ala haka za a yi ta rayuwa har abada annabi ya faɗa mana a cikin hadisi cewa 'yan aljanna ya tazawaru kamar yadda alkur'ani ya ce yatasaalu suna tambayan juna kakan zo gidan abokinka a aljanna ka ce wani ina abokin mu wani sai a ce a ai gidansa yana can wuri kaza to mu kai mai ziyara mana kawai sai ku kun kai mai ziyara ku yi ta hirar duniya manzo Allah ya ce a hadisi idan kuna sha'awar wani abu na wasa na jin daɗi na morewa kuna sha'awar wani abu kawai sai ku ga wannan abun gashi nan kawai sai ku yi wasan ku more yadda kuke so zai amin mutum yana amma sai lari za ka shiga su kuka wallahi ba da aljanna daji ne ita wallahi ba na so da daina bayani akan aljanna akwai wani littafi mai kyau sunansa kitabul janna na imam ibn kasir al-mu'arrikh al-mufassir rahimahullah ya tattara waɗannan bayanai gaba ɗaya akan bayanin gidan aljanna cikin sunan tirmizi akwai bayani akan sifatul janna da kuma sifatul nar to abubuwan ne suna nan da yawa ba sa karewa na ga aran ma ya fara fushi saboda yan ayoyin da ya bayar ya ga dai ba a gama fassara su ba wurin ci gaba da fassara Allah ya sa albarka insha Allah lakum jannatul na'im suna da aljannatai wato waɗanda suke masu ni'ima ga gurin zama mai kyau ga abin hawa mai kyau ga jin daɗi ga morewa wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah ka'inun la mahala gaskiya ne baya kaucewa saboda duk abinda Allah tabaraka ta'ala ya alƙawari zai bayar wallahi Allah la yukhlifu al-mi'ad baya warware alƙawari baya sabawa li'annahu al-karimul mannan Allah wanda yake karimi mannani الفعال لما يشاء mai aikata abin da ya ga dama ya zai saba alqadiru ala kulli shay wa huwa alaziz Allah shine mabuwayi alladhi qahara kulli shay'in wa dana lahu kullu shay shine alaziz fasar aziz alladhi qahara kullu shay kullu shay wanda ya rinjaye komai sannan kuma komai a kasan sa yake shine ma'anar aziz alhakim mai hikima fi aqwalihi wa af'alihi a cikin maganganunsa da ayyukansa Allah zai ja'ala al-Qur'ana hudan lil mu'minin Allah shine wanda ya sanya al-Qur'ani ya zama shiriya ga mu'minai wal huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa Allah shi wannan al-Qur'ani ga ya musu ga masu imani shiriya ne kuma waraka ne wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama والذين لا يؤمنون waɗanda ba su yi imani ba to Allah ya ce a cikin kunnuwansu akwai abin da aka toshe wani nauyi duk ayar da za a faɗa duk bayanin da za a ɗauka da zai fahimta ba kuma bai zai ɗauka ba saboda wannan wakar ɗin wa huwa alaihim ama sai ya zama kamar makanta ne ma gare su kamar yadda zuwa cikin suratu fussilat Allah ya ce wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimin illa khasara muna saukarwa a cikin alqur'ani abinda yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai ba abin da yake kara wa azzalimai in ban tabewa ba azzalimi in ya karanta qur'ani ko in ji qur'ani sai da tabewa mai hukun ya samu gyara halinsa ya gyara imaninsa in ma yana da imanin kenan haka yazo a cikin suratul isra sai Allah ya ce mai malam
خلق
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة na'am وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
Allah ya ce khalaqa khalaqa as-samawati wal as-samawati bighairi amalin tarawnaha Allah shine ya halicci sammai ba sama ɗaya ba shi sa ce as-samawat ba tare da wani ginshiki shine amadi wani abin da zai tofe ta ba tarawnaha da kuke gani wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya jajjefa a bayan ƙasa wasu manya-manyan duwatsu an tamida ai kai la tamida bikum kenan don kada ƙasar ta rinka karkata ko ta rinka raurawa ƙasar ta rinka shakin shine an tamida amfanin duwatsu shine Allah ya yi duwatsu ne don su rike ƙasa kar ta ringa an tabi da biyu ai kai la tabi da biyu kada ta ringa wato rawa ko ta ringa istirab ta faɗi ta tashi ku sa- ku shiga cikin tsoro sai aka sa duwatsu aka daddanne kamar mutum idan ya shimfiɗa tabarma ana iska sai ya ɗauki duwatsu ya daddanne tabarmar me amfanin haka saboda kada iska ta rinka ɗage tabarmar to haka Allah ya kafa waɗannan duwatsu ku duba mulkin Allah da sarautarsa sai ya ce wai an tamida a wannan wa alkafil ardi rawasiya ya jijjifa manyan duwatsu nan wai a matsayin jefa su Allah ya jefawa saboda a nuna ma ƙarfin mulki da sarautar Ubangiji ta baraka wa ta'ala sannan mu basa fiya min kulli dabba Allah ya yada a cikin wannan duniya a bayan ƙasa duk wata dabba da ka sani addabatu shine kullu ma yadubbu ala al-ard duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim muka tsirar a cikin wannan ƙasa nau'i-nau'i kala-kala na tsirrai manya-manya karim ana nufin hassan masu kyau haza khalqullah wannan shine halittar Allah wanda Allah ya halitta mu mimma nuna kuna kallo da idonku fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni ku nuna mini waɗanda ba Allah ba me suka halitta ku gaya mini abinda aka isa a yi sabanin abinda Allah ya yi tabaraka wa ta'ala wanda ba Allah ba ake bauta masa gumakan da ake bauta musu allolin da ake kiransu ko mutane da aka mai da su alloli to fa'aruni ma za khalaqa alladhina min duni min aliyatikum cikin allolinku Allah ce ta abuduna hawan da kuke bauta musu bal zalimuna fi dalalin mubin bal dai azzalimai suna cikin wato bata mabayyaniya a nan gurin yan uwana Allah yana mana bayanin karfin ikonsa akan halittan halittan samai da ƙasai Allah shine isasshen sarki wanda ya iya komai kuma ba abin da ya fi ƙarfinsa tabaraka wa ta'ala ya yi halitta kuma ya kula da halittar sannan ya ce ya gaya mana ga yadda ya halicci sama ɗin sama ɗin nan ya halicce ta ba tare da fila ba ba tare da ginshiki ba yanzu wannan rumfar da muke ƙarƙashinta ai akwai ginshikai ga wasu ƙarafuna nan ga wasu filoli ɗakunan da muke kwana da gidajen da muke zama ana yin filoli da zai rike ɗakuna haka ne to amma sama fa babu wata fila da aka yi wajen halittar sama da kuke gani wannan fassara ta farko kenan wasu malamai suka ce ita sama laisa laha amadun mar'iyyatun wala ghairu mar'iyya ba ta da amudi ba ta da fila ba ta da ginshiki wanda kuke gani ko ba kwa gani saboda da ya ce tarauna wani zai iya cewa oke ba ta da ginshikin da kuke gani to kenan akwai wanda ba kwa gani to sai malaman suka fassara suka ce abin da ake nufi wato min ghairi amadin tarawnaha babu wani ginshiki da Allah ya halicci sama na gani ko wanda ba a gani din ba duk babu haka kullum Allah ya tokare sama da ƙarfin mulkinsa da adalcinsa ya ce ta tsaya wasu malaman suka ce a'a laha amadun la tarawna Allah ya halicci sama akwai filoli amma ku ba kwa gani shi yasa Qur'ani yace min ghairi wato bi ghairi amadin tarawna gata da filoli a koye amma karfin mulkin Allah ya hana ku gani kamar yadda aka koye aljani baka iya ganin sa amma baka yi saka ce babu aljani ba kamar yadda aka ce kana da rai amma baka ganin ran kaya da kuma akwai shi wannan shine dai haka malamai suka fassara bi ghairi amalin tarawna hadai kenan ya halici sama ba tare da ginshiki da kuke gani ba kuma ah, in za ku iya tina- tunawa ah, a cikin tafsirin wani suratul ra'd ah, mun tattauna akan wannan ah, dangane da duwatsu da ubangiji tabaraka ta'ala ya Allah ya halitta da kuma dawo da halitta da sauransu duka Allah ya bayani ya ce ya jajjefa duwatsu a bayan ƙasa masu nauyi saboda kada ƙasar ta rinka motsi tana shakin wa bassa fiha min kulli dabba nau'i nau'i na dabbobi min kulli nau'i nau'i kala kala akwai awaki akwai tumaki akwai shanu akwai do- dawaki akwai na daji akwai na gida akwai tsuntsaye su ma kala-kala ha akwai wanda muke rayuwa da su a gida akwai wanda na cikin daji ne akwai wanda a bakin ruwa kadai suke rayuwa akwai halittun da Allah ya yi su su ba za su hada da ɗan adam ba suna ganin ɗan adam za su yi ƙaura su bar wurin kuma su ma tsuntsaye ne in ka ga ɗan adam ya same su to farauta ya je ya farauto su ya samu su min kulli dabba da halittun Allah babu wani research ila al'an ila yau babu wani bincike da aka yi dabbatar daga iya adadin halittar Allah babu shi to wannan wanda muke gani a zahiri kenan amma halittun Allah wanda suke a koye na cikin ruwa ma sun fi sun ninninka da miliyoyi na bayan ƙasa kamar yadda malamai suke bayani Allah musu rahama yace hada khalqullah wannan shine abin da Allah ya halitta na halittar sammai da ƙasai wannan aikin Allah ne halittar Allah ne ƙudurar Allah ne shi kadai ba wanda ya taya shi babu wata rana da Allah ya nemi taimakon wani wai ya taimaka masa wajen halittar sama to shikenan waɗanda kuke bauta ba Allah ba to ku nuna mana me suka halitta babu ka zo kana bautar kabari ai rashin hankali ne ma da gajeren tunani yaya mutum ya mutu an binne shi ba fa shi yayi wa kansa wanka ba ba fa shi yayi wa kansa likafani ba ba fa shi yayi ya dora kansa a makara ba duka yi masa aka yi aka dauke shi aka kai shi aka tona rami aka binne shi duk tsoron Allah sa in dai da idon sa yana gani wallahi ba zai bari a sashi a ramin nan ba duk wani ta kansa aka binne shi duk bai ce komai ba aka sa mai ƙasa kuma wai bayan wannan wai mutum wai wai ya ɗauko wai dogon carbinsa wai ya zo wai gindin wannan kabarin wai yana kuka wai yana kiransa wai ya taimaka masa akwai hauka da ta wuce irin wannan kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati innal ladhina ta'buduna min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ba hankali ba tunani mai kyau mai tsafta ka je kana roƙon kabari amma abin bakin ciki yan uwana har yau a cikin wannan al'ummar tawa akwai masu roƙon kabari mutum ya zo a yi sallar juma'a da shi ana gama juma'a kuma ya rike dogon carbinsa ya je gindin kabari yana roƙonsa ina aƙidanka ainal islam me kabari zai maka in wannan na cikin kabarin zai iya wani abu har za a je a roƙe shi to yaya bari ya mutu yaya bari ya mutu yaya bari aka binne shi kuma akwai ma gaibu da ta wuce wannan mutum yana binne a rami baka sani ba ko dukansa ake yi kaje kana roƙonsa to ai bai sai hana wa kansa komai ba kaje kana roƙonsa shi yasa annabi ya hana ko kabarin annabi ne ba a roƙa Allah kadai ake roƙa har wanda suke zuwa ziyara a shabbaki madina su je su daga hannu suna roƙon kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane kuskure ne dan shi annabi ne yace idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka tambaya tambayi Allah in zaka nemi taimako nemi taimakon Allah shi fa annabi shi ya faɗi wannan sai wani ya zo wai zai faɗi ya rasulullah a a a a ba wanda ya saka zai ɗauki wani abu ya rasulullah Allah za ka kira haka annabi ya koya mana kuma wannan shine son annabi ne to amma an yi wannan bayani sai a ce an rage annabi daraja an nuna annabi bai isa ba akwai wani wanda ya ce annabi bai isa ba babu amma son annabi shine ka faɗi abin da annabi ya ce a gaya wa mutane ba wai ka ƙirƙiro wani abu ka liƙa masa ba kai kuma baka isa ka ƙara annabi daraja ba kai duk abin da ɗan bid'a zai yi duk kwalliyar da ɗan bid'a zai yi bai isa ya ce zai ƙara annabi daraja ba takalmin annabi ya fi kowa wane ne wane ne su ta kawo wasu maganganun da babu su a littafi babu su a rubutu kuma su zo suna yakar annabi su suka fi kowa faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ya bayyana a fili ba su yau yau yan bid'an nan da suka cewa su ne masoya annabi yau su suka fara tallata suka fara buga gangan cewa ba ma sai an yi aiki da hadisi ba ai wannan magana ta taimaka a halin sunna kwarai wajen haskaka hanya mutane su gane sharrin dan bid'a mutum ya buɗi baki wai da sunan shi yana son annabi kuma ya ce mutane ai ko ba magana annabi ma shi shikenan ko ya ce wai magana annabin ma ba tabbas ba ce ba tabbas ba hadisan da ake koya mutane ana karanta wai ba tabbas ba ne bayan malamai sun kare shekaru ɗurruka sun kare rayuwarsu wasu ko aure ba su yi ba sun yi ta bincike sun tace hadisan nan sun bi hanyoyi kuma Allah ya yi alkawari sai ya kare sunna mutum ya zo ya sa mutane shakka akan aiki da hadisin annabi wani ma zo in baka ma yi aiki da hadisin ba ma to me kuma mutum daga baya ya zo ya ce wai shi yana son annabi wai ya zagi wani baya son annabi to ka ce kana son annabi kuma ka ce mutane ba dole sai kun yi aiki da maganar sa ba amma kuma kuna kawo mutane mafarki na waliyanku ta kawo ni kisoshi na ƙarya isar ƙarya daga ji ka san ƙarya ne mutum ya ce ƙarya ya zubar da mutuncinsa yaro har 'yan kwamani ma duk sun ɗauko suna ta yaɗawa kawai an yanzu an yi ilimin da ba sai kayan mutane rashin hankali ba da haka mutane ku riƙe sunna ku zauna lafiya duk wanda ya bar sunna wallahi sai ya tozarta Allah ka matar da mu akan sunna ahina ala sunna wa amitna ala sunna mu je
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
Allah ce ولقد آتينا لقمانا lukumana jama'a sunan ba lukuman bane ba ke bane qaf duk wanda ake ce masa luku luku sai dai luku luku lukuman inda na qur'ani ne wala qad atayna lukuman alhikmata Allah ce hakika mun bawa lukuman hikmata me hikima al-aql wal ilm wal amal bihi wal isabatu fil umur Allah ya ce mun hada masa wannan shine al-hikma ga hankali ga ilimi a wajen lukman ga aiki da ilimin a wajen lukman ga dacewa idan yayi abu sai ga yayi daidai waye wannan lukman ne ibnu ishaq muhammad bin ishaq yace shine lukman ibnu na'ul ibnu nahul ibnu tarikh wa huwa azam shine lukman dan gidan na'ul dan gidan nahul dan gidan tarikh waye tarikh shine azar azar din baban annabi ibrahim wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha to kaji tucin inda luqman ya fito imam wahab yace shi wannan luqman dan gidan yar uwar annabi ayyub ne wa ayyub idh nada rabbahu anni masani yadur annabi ne ayyub wannan luqman din ɗan gidan ‘yar uwar annabi ayyuba ne kamar yadda ya zo a cikin tafsirin al-bahr muhit na abu hayyan a wata riwayar aka ce ɗan gidan inna innar ayyub ne ba ‘yar uwar ayyuba ko ƙanwar ayyuba ko ‘yar ayyuba a innar ayyuba wannan kuma shine ra'ayin imamu buƙatar wasu malamai suka ce shi wannan lukuman ɗin alƙali ne a banu isra'ila alƙalanci Allah ya bashi a banu Isra'il kuma ya zama mai masha Allah mai dacewa mai fasaha mai basira mai hikima malamai sun yi ittifaki duka cewa wannan mutumin yana da hikima tun da ku Allah ya ce walaƙad atayna luqmanal hikmata ai ba sai an yi wani jayayya ba kawai yana da hikima tun da Qur'ani ya ce yana da hikima akan wannan hikima kan babu wani sabani babu wani jayayya to amma annabi ne wannan mutumin ko ba annabi bane imamu ikrima a wata riwaya shi kadai ne a wani ƙaunin ya ce lukman annabi ne ya ce laƙad kana lukmanu nabiyar in ji ikirma rahimahullah lukman annabi ne malamai suka ce wata farra da ikrimatu bi hadal qawl wannan magana cewa lukman annabi ne imam ikrima shi kadai ne a duniya ya fada daga duk wani malamin tafsiri ko mai bayani in yace maka wannan suratul luqman din da walaqad ajina luqman al-hikmata cewa luqman nan annabi ne to yayi riko ne da maganar malami guda daya shine ikrima ikrima shi kadai kuma fada wasu sun ce wannan maganganu ne na malamai dai kamar yadda al-imam ibn kasir ya kawo su a cikin tafsirinsa um wai an bashi zabi ne tsakanin annabta da hikima kawai sai ya zaɓi hikima ya ce shi a bashi da hikima ba sai ya ɗora masa nauyin annabta ba wannan akwal ne dai ga sunan da yawa to yanzu abin da za mu cike gare shi bari mu ji Allah ya ce a nishkur lillah ka gode wa Allah wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to yayi godiya ne wa kanshi mana in kai wa Allah kai wa kanka wa man kafara wanda ya butulci فإن الله غني حميد to lalle Allah tabaraka ta'ala mawadaci ne kuma Hamid shine abun godewa ko ka gode wa Allah ko baka gode masa ba duk duniya ta gode masa shi godiyarka ga Allah tabaraka ta'ala ba ta karin Allah da komai kin gode masa kuma baya ragar Allah da komai abinda malamai suka ce dangane da wannan bawan Allah Luqman shin annabi ne ko ba annabi ba na farko dai an yi ittifaki mutumin kirki ne salihi kuma mai hikima ba ma wanda ya kai shi hikima dan Allah ce walaqad atayna luqman al-hikmata wannan magana ta farko kenan wasu kuma suka ce annabi ne wasu suka ce annabi ne wasu kuma suka ce ba annabi ba ne abdullahi bin zubair ya ce na ce wa jabiru dan abdullah ya ce man jaha ilaikum min sha'ani luqman wai meye ne ya zo gare ku na ilimi akan sha'anin wannan bawan Allah luqman da Allah ya faɗa wa laqad atina luqman al-hikmata sai jabir ya ce mutum ne gajere a wannan fassara kenan kuma bai samu annabta ba ba annabi bane sayyid ibn al-musayyib yace kana luqman min sudani misr da mashafira luqman din nan yana cikin bakaken larabawan misra mutum ne dan misra ma'ana ya rayu a misra kuma bakin mutum amma yace ata'ullahu أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة الله يا باشا حكمة أما يحنى شأنتا إمام الأوزائي يتي حدثنا عبد الرحمن ابن حرملة يتي ونمتم بكي يازو بن سيد بن المسيب يسأله ينا تنبينسا سي سيد يتي لا تهزن من أجل أنك أسود kar ka yi bakin ciki da bacin rai don saboda kai baki ne fa innahu kana min akhyarin nasi salasatun min as-sudan cikin mutanen da suka kowa zababbu a duniya bakake ne na ɗaya bilal baki ne me yasa zaka damu dan kai baki ne mihja maula umar ibn al-khattab shi ma baki ne Lukman luqmanul hakim da Allah ya ce wa laqad atina luqmanal hikmata bakin mutum ne kana aswada nubiyan za mashafir to kaga dai ana ta bayyana mana ga yadda shi wannan bawa Allah luqman yake Imam Mujahid shi ma ya bada gudunmuwa yace luqman din nan fa abdan aswada azima shafatain ne mushakkakal qadamaini mutum ne bakin mutum yana da manya-manyan labban baki bakinsa hatta sifan bakinsa manya-manya ne lebe din sannan kuma diddigensa a tsatsage suke mutum ne mai faso waɗannan gaba ɗaya suna nan cikin tafsirin al'imam ibn kasir rahimahullah ta'ala waɗannan asar ɗin in kun lura duka sun tafi akan cewa al'umanin nan ba annabi ba ne kawai dai bawan Allah ne salihi mai hikima sannan kuma da aka ce abdan kad massahu rizq akwai riwaya da aka ce bawa ne kamar ma ya taba yin rayuwa ta bauta fadin wannan kadai ko bauta ta shafe shi fadin wannan kadai ya nuna annabi ne dan babu annabin da ya zama bawa sai dai a mai da shi a dole dole bawa lalle ba annabi bane suka ce la'annar rusula kana tub'asu fi ashabi qaumiha duk wani annabi ana fidda shi ne a cikin gatan mutanensa da dangantakarsa shi yasa jumhurul salaf magabatan mu na kware duk duka sun tafi akan wannan luqman ba annabi bane na gaya muku imam ikrima shi kadai ne yace luqman annabi ne shi ma ɗin wasu malamai suka ce in sa hassanadu ilayhi in ma isnadin ya inganta ikirma ɗin ya faɗa ibn jarir ya rawaito wannan magana ta cewa luqman annabi ne daga ikirma ɗin misali amma a riwaya akwai jabir ibn yazid al-ju'fi jabir al-ju'fi a wajen malaman hadisi kowa ya sani samun sa a riwayar hadisi yana nuna raunin riwaya da'ifun fil hadis wallahu a'lam wannan ne shine maganganun malamai Allah ya musu rahama dangane da wannan bawan Allah shi Luqman al-Hakim ku hakuri mun dan samu matsalar wuta kuma mun samu baki wannan ya dan ci mana lokaci ba mu iya karatun da ya kamata mu yi ba amma dai duka alheri ne Allah ya muku albarka a yau insha Allah ta'ala mun yi tawaga baki yan uwan mu masoyan mu wanda suka taho daga birnin Kano don suka mana ziyara wajen wannan tafsiri mai albarka da kuma shaida da halartar rufe tafsiri. Insha Allah ta'ala zan kira su ɗaya bayan ɗaya kowannen su zai zauna a wannan kujera ya muku assalamu alaikum don ku gaishe ku san cewa ɗan uwanku ne ko da kun haɗu da shi a wani wuri. Na farko a cikinsu shi kenan. ko ka ɗauka baki ma za a ja musu baki ne arama jama'a ka wannan yanzu yanzu arama ya mun adalci ku duba qur'anin da yake karanta na gwal ba yanzu wannan mutumin ya san talaucin da ake ci a Najeriya kuwa Allah ya raba shi gashi nan arama an ka ci ka rage ka ringa dan turo mana Allah ba ta lada zan kira shugaban tawagar tafiyar shi ne ɗan uwa malam ikirma abu ahmad ahmad ke nasiri daga kano don ya zo ya muku assalamu alaikum akwai jawabinsu kuma gobe da su gabatar da duka tafsirin na insha Allah ta'ala malam ikirma bismillah Eh, an san sha'anin nan kowa in yazo kawai. تفضل
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بابا الأنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa kamar yadda malam ya umarta abin da yasa ni na ga ai ni yanzu ba bako bane a kuma na zama dan kuma shekara da shekaru ko ina na zaga an san an san juna da sauransu to amma dai kamar yadda malam ya umarta ah, kamar yadda malam ya faɗa sunana ah, Ikrima Ahmad kuma ni ne shugaban yan uwa ɗalibai na zauren karatun al'ansar wanda ke ƙoƙarin a wanda ke ƙarƙashin jagorancin malam kuma ƙarƙashin tarbiyyarsa kuma yi ne nake shugabantar wannan tawaga da take kawo wannan ziyara kowace shekara don samun albarkar wannan tafsiri da malamin mai ke gabatarwa a tare da ni akwai yan uwa da za su biyo baya wanda malam zai kira su don su gabatar da kansu insha Allah ta'ala mun gode kwarai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka tun da kace ka zama dan komo za ka san ka zama dan komo in muka leka maka wata bakula ce na kace kawai Allah ya saka da kai a na biyu wanda zan kira shine dan uwa a Malam Faruk a ɗaya daga cikin matasan mu na ahlus sunna kuma ɗaliban ilimi na ahlus sunna kuma 'yan kasuwa a cikin garin Kano wanda tare da shi muke dan uwa Malam Faruk shekaru aro aro duk abin da ake nada a wannan da shi muke shi ma wani shekara yanzu haka ana hada-hadar ɗiban kuɗaɗe a cikin kasuwanni amma ya baro ya taho don kishin wannan da'awa Allah ya sa Allah ya musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سنانا فاروق عدو قلوة والسلام عليكم to masha Allah Allah ya saka da alheri Faruk ba ɗan kwalwa ɗan kasuwa ne a garin Kano in Allah ya sa ka je sari wata rana ka yi min waya sai in haɗa ka da shi a je a nuna maka yadda ake sarrafa kuɗi Allah ya saka da alheri na uku da zan kira zan kira ɗan uwa Malam Anas ɗaya daga cikin da ke Malam Anas shine karami a cikin su bari kira ɗan uwa Malam Ibrahim eh Malam Ibrahim eh ai yaro za a kira da ƙarshe ko shi a sanar mishi da Malam Ibrahim ka taho bismillah
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam. Malam Ibrahim ɗaya ne daga cikin ɗalibai ilimi a Kano, kuma Malam Ibrahim yana cikin ɗaliban da shekaru ɓaru-ɓaru irin ɗalibai masu amana da ba su rabuwa da malamansu. Wannan yaro muna tare da shi shekaru barkace. Ya je ƙasar Sudan ya yi karatu na ilimi asiri da wani master degree yanzu haka shari'a. Malam Ibrahim ɗan kasuwa ne kuma mai kishi da neman na kansa. Allah ya taimake shi yana son addini kuma yana tare da da'awa. Kuma wannan mutumin cikin mizarsa mutum ne mai son taimakon mutane. Ta hanyarsa ban san iya adadin ɗaliban da muka tura ƙasar Sudan karatu ba ta dalilinsa wanda duka shine ubansu shine uwarsu shi ne komai nasu shi yi musu hanya ni kawai sanar da ni yake malam ga dalibai na a turo mana Allah masa albarka yadda ka taimaka mutane kai ma Allah taimaka maka kuma yana cikin ɗaliban da bayan ya yi karatun ya dawo kuma bai badde da abu dai muna dai tare da shi ka san wani yaje dan karanto ya dawo to kuma sai ka nemi shi ka rasa to shi kan wannan dai ina nan a rike da shi har yanzu Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai da gaske kuma shi ma dan kasuwa ne ku yi haƙuri dai shi dai ba Kano dai baya zaman banza kawai ni shi ne nake so na gani Allah ya sa
جزاك الله السلام عليكم سنانا إبراهيم إبراهيم عبد الله السوداني Masha Allah Jazakum Allah khair.
Allah ya ba wa shi da zama lafiya amma da ta zama a jini sai na ƙarshe ɗan uwa matashi a cikin matasanmu na sunna waɗanda alhamdulillah Allah ya mana arziki da su Oke, afwan. To shi saboda shekaru muke bi ko? To bari mu kira bari mu kira dan uwa Mala Abdul Muttalib. Mala Anas sai kai ne ka dace tun da kai ne yaro matashi. A dan uwa Mala Abdul Muttalib shi ma yana Ab- Abdul Malik nake so ba Muttalib ba. Akwai dan uwa Mala Abdul Malik shi wannan shi ma sananne ne wanda duk shekara ana zuwa da shi. A shi kuma mai gida kenan. Shi ne uban tafiyar gaba daya. Shi ne kwakwalwar juya tafiyar. da shi ake wannan gwagwarmaya Allah ya saka mana alheri wala balik bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما يد بابا مالمينا يبدا سنانا عبد الملك أحمد آدم أبو عبد الله kuma ni ma kamar ah, shugaban ɗalibin malam ikirin ma ni ma ba ko bane a wannan gari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alkhairi malam Abdul Malik shi ma yana cikin matasan ɗaliban ilimi kuma malamai masu da'awa a garin Kano hudubobin juma'a ne darussa ne yanzu haka yana da tafsirin da yake gabatarwa ya haƙuri ya taho kuma duk shekara baya gajiya sai ya taho yana da miza shi kuma Allah ya taimake shi irin mutane ne masu haƙuri Allah ya ba shi haƙuri duk abokanansa sun shaida cewa yana da haƙuri kuma yana da kishi sosai na da'awa Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi kuma limami ne cikin limamin na juma'a kuma to sai dan uwa malam Anas wanda shine na karshe insha Allah ta'ala zan gayyato shi ya zo wannan kujera a dan yi mutane sallama malam Anas ɗaya ne daga cikin matasa shi kan daga zama ma'ai ba sai na ce muku ma matashi ba ne ko daga ganin fuskar sa kun san matashi ne yana cikin ah, matasa a Kano waɗanda Allah ya ba su dama kuma ya ba su iko na yin karatu da karantarwa da kuma musamman ba wa suna kariya a cikin birnin Kano da kewayenta duk inda wani ɗan bid'a ya yi cara ya taɓa sunna to wannan yaron yana daga cikin waɗanda ba sa iya bacci sai sun maida masa martani shi kuma bayar da kuma Allah ya cire masa jin tsoron in ya zo bayani wajen mai da martani Allah sai ya cire masa jin tsoro ko rawar baki yakan faɗi abin iya yanda ya fahimce shi yaro ne matashi kuma yana da ƙoƙarin karatu dukkan su waɗannan da kuke gani wallahi ba ƙarya na gaya muku ba duk suna zuwa majalisi mu zauna su buɗe littafi a yi karatu da su kuma waɗannan bayan Allah musamman shi wannan yaron malam Anas alhamdulillah duk wanda ke duba waya zai ga irin kokarin da suke da su dan uwa malam kaki su da sauransu wajen bawa sunna kariya da yawa in an yi wani abu an taba sunna sai su ta kira malam dan Allah mu za mu yi kaza malam dan Allah mu za mu yi kaza malam a bar mu za mu yi kaza malam kada ku yi magana waɗannan tsoronsu da yan bid'a suke ji wallahi tallahi malam suna tsoron su fiye da yadda suke tsoron mutuwarsu saboda kawai in sun hau sun fara magana Allah ya musu baiwa suna iya ba da lokaci su binciko kuma su taimaki sunna Allah ya musu albarka Allah kuma ya sa su dace malam ka yi sallama da mutane kuma ka zaɓi sunanka na'am
So, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، wato kamar yadda babban malaminmu ya gabatar ah, ni ma kamar sauran yan uwana ɗaya ne daga cikin ƙananan almajiran malam ah, da muka ɗallaɓe muke ta fanfada a ɓoye Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da alkhairi ya ƙara masa lafiya a tun kusan farkon azumin da muke ta bibiyar wannan majalisi ba taɓa yin darasin da ba mu zauna mun saurare shi daga farko a ƙarshe ba shauƙi muke ta yi Allah ya kawo mu wa'annan kwanaki na a ƙarshen lokacin rufewa mu zo mu ma dai a ce mun yi musharaka tare da dukkanin yan uwa a sai dai mu ci gaba dai da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da alkhairi ya sa mu amfana da abubuwan da muka saurara a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام يا أخو السنة shi a dunkule wannan tawagar amin wannan tawagar da kuka gani dan za ku iya tuna kwanaki ko yanzu ma a social media akwai wani wanda yake yawo yana cewa shi Allah ne kuna ji yana cewa shi Allah ne kaza Allah ne kaza Allah ne kuma da mutane suna bin sa waɗannan tawagar da kuka gan su dinnan su suka buga mota tun daga birnin Kano da wasu abokanansu daga Maiduguri suka ce sai sun je sun tinkari wannan Allah za su je su yi ma to wani ya ce ni na gan su ba suka je suka same su suka je har gidansa suka je har garin suka nemi izinin gwamnati aka ba su jami'an tsaro suka je gudun sarkin garin aka ba su dukkan taimakon da za a ba su suka ce suna so ne za su tattauna a fili a sa a social media akan wannan mutumin da yake cewa shi Allah ne yana batar da mutane su kuma suna so su nuna cewa shi din ba Allah bane wannan duk tawagar da kuke gani suke bayar da suka je suna zuwa suka aika masa suka ce to suna son ganin sa sai ya ce da su "Ah, to ai shi ba a gaya masa cewa za su zo bai san za su zo ba sai suka ce a to muƙabala ma ta ƙare ya za a yi kana Allah kuma baka san za mu zo ba sannan sai ya dada ba da uzuri cikin uzurin da ya faɗa shi ma bai da lafiya aka ce a to ai zance ma ya ƙare Allah kuma bai da lafiya to haka dai suka zauna gaba da gaba suka tattauna da shi zaman dai bai yi ba ya ce a tsaya sai ya nemi shawarar magabatansa to ka ce Allah ne kai to kuma wai akwai magabatansa sai ya buga wasu kasurguman 'yan bid'a da suke goyon bayansa amma su sun saka rigar nuna cewa ba a tare da su suke ba kuma duk muna da sunansu mun san da wanda yake kuma za mu bayyana muku su a iyayen gidan da insha Allah ta'ala. a dai ci gaba da zuwa ko ku fito ku yi bayani cewa ba kwa tare da shi ku yi bayani karara ko kuma akwai ranar da za mu zo sai mun banka da sunan kowa wanda yake tare da shi kar wani ya zo ya ce mana shi masoyin annabi ne alhali kuma yana tare da wata aƙida gurbatacciya ku yi musu addu'a Allah musu albarka a yanzu haka daga garin Bauchi suka taho daga gurin tafsirin malamin mu Dr. Professor Sani Umar Rijiyar Lemu hafizahullah wanda sun je Bauchi gwallaga suka zauna tare da shi suka kai mai ziyara kuma suka kwana a can sannan suka zo nan gurin to da su za mu kwana insha Allah gobe kuma yau haka da su za a fafata a ƙarshe insha Allah idan Allah ya kai mu gobe ita ce ranar ƙarshe ta rufe wannan karatu gaba ɗaya a dai wannan shekarar sai kuma abin da Allah ya yi in muna da nisan kwana mu dawo baɗi in ba mu da nisan kwana kuma shi kenan in kuma wani uzurin ma ya hana mu dawowa wani zai zo ya hau kujerar ya ta bugawa insha Allah ta'ala Allah ya sa mana albarka Allah ya sa mu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh